insha Allah to ina za mu tashi eh ya muruna bis sabri ba mu tare da ku ba mu tare da kai eh ina wa ya muruna bis sabri yake hmm tsari ban ko gane shi ba wa ya muruna ina to ha ba mu yi da wanga ba kaga an kai to mun ka tsaya ba mu yi sai ba ha ashe ba mu yi sai ba to ha to ta dauka hankali ne ko kila wurin bayani ko? To, to ko mu haro da fasali shi ko yawa zai yi. To, waya muruna kuma su ahalis sunna wal jama'a suna yin umarni bisabri da yin hankuri inda bala'i lokacin haruwar bala'i. Ahalis sunna bala'i bai tadda mai da hankali. Ingila ta turo wasu mutane guda biyu farofesoshi na na tarihi turawan ingila ne an ka turo su su yi bincike game da daular usmaniya in ka zo sun ka yi bincikensu sun ka yi rubuce-rubuce ƙarshen abin da sun ka rubuta da shehu usmanu da ɗane muhammadu bello duk inda gwaraza ka kai sun kai gwaraza sun ka ce domin ana sanin gwarzo ta hanya biyu hanya ta farko mutumin da mulki bai haukatarsuwa giyan mulki ba ta kama shi da yawa mutum na mutumin kirki amma in ya hau mulki ya sha giyan nan sai haga ya yi wasu abubuwa da kasan turaren mahaukaci to duk mutumin da giyan mulki ba ta haukatarsuwa ya kai gwarzo hakan ga mutumin da fitina ba ta razanar sai kuma shi ma ya kai gwarzo da yawa mutumin da in yana cikin tashin hankali ko fitina ko firgici ba sai ka tambaye ka kallo huska ce kana gano wani ba hankali ba kwance yake ba za ka ga tashin hankali gare shi kila har da rama eh to amma gwarzo fitina wadda ka san as if nothing is happening ana tana nan tana faruwa kun ba daɗi ta yi mai ba amma zai taushe cin cikin kokon zuciya ta ba za ka gani ga huska ta yi balle ga jiki ne to ya kai gwarzo sun ka ce to da shehu usman da muhammadu bello sun cika waɗannan karateriya sun ce domin shehu usman ya fara ba kowa ba bai tare da kowa bai samu goyon bayan kowa ba illa almajiran nan da ya karanta suwa duk mallamin da a ƙasa hausa ba mallami guda da ya goya mu shehu usman baya tare da sarakuna suke ya tashi yana shi ɗai har allah ya bashi nasara ya kafa daula daular usmaniya yanzu duk ƙarƙashi ne take duk western sudan lokacin nan da sudan ƙarƙashi ne suke sun ka ce amma rayuwa ce da azzarra ba ta canza ba yanzu da an ka samu mulki da kahin a samu mulki sana'an nan da yaka yana cin abinci saƙar tabarmi haka bayan ya zan amirul mumini ya ci ƙasa hausa duk ko ina kwamandodi na yana yasa garuruwa bai bar sana'an nan ta tabarmi yana kai kasuwa ya sai suwa ya sawa abinci ya kawo gida na yau a giyan mulki ba ɗebe shi ba haka sarkin musulmi Muhammadu Bello ba wanda yi mulki cikin ruwan sanyi kamar Bello don mulki ba mulki kan mulkin da kan gada ga mahaifinka ga mahaifi ne ya gada mulki ba mai jayayya da shi kuma tare da shi an ka kafa mulkin ga yanzu mahaifi ne ya rasu ya gade shi ma rayuwar Muhammadu Bello bata canza daga wata kahin mulkin nan ba kaga sun ci wannan jarabawa sannan duk fitina an yi lokacin da kuma daidai da su kwanta su huta ba a barin su sai kullun cikin farmaki suke an ce za a kawo muku farmaki kuma hankalin su bai ba ganin damuwa ga fuskar su haka sun ka jure har Allah ya ba su nasara sun ka ce dan haka sun kai gwaraza amma an sai haga mutum ya yi abuwa da kasan mahaukaci wa da kasan turarin mahaukaci ya shaƙi ya giyan mulki kenan giyan mulki wanga daga cewa zan wa talakawa kaza yana kuka wai saboda an cuci talakawa yau shi na annan duk abin da zai sa talaka cikin bala'i shi ya kai kuma talakan ga su yi kuka ya ce in kuna mutuwa ba a canzawa da Allah don talaka yake yi giyan mulki ta kan mai ko bata kan mai ba kaga ya yi filin bai ci bai ci abin ba yanzu sai ya ƙare ya dawo ya yi ta nadama wai ko ni ni kaza a ce wallahi ranka dai kai kai shi ya yi ta mamaki mi kaza kan ga masu mulki suna ƙoƙarin su sake dawowa in giyar ta sake su sun ka dama hankalin sun ka gano kurakuran wai su dawo su kuma ko sun dawo ba gyara za su yi ba to shi ne to kaga hankuri suna umarni da yin hankuri lokacin bala'i in bala'i ya ce mata kace kana kwankwasa gidajen mutane shi ma baka san wanda ya kwana da tashi matsaloli ba haka ya mai taka wakawo ma bala'in Allah ba mai iya jaye mashi illa shi don haka in haka kwankwasa za ka yi kwankwasa kofa Allah tashi cikin dare ka yi addu'a wallahi ya hika kwankwasa gida dubu kana haɗa musu abin da hake mi za su yi ma wa iya jaye ma abin da Allah ya jarabce ka da shi in ba shi ba to yana daga cikin ɗabi'a ta ahlus sunna hankuri lokacin bala'i wa shukuri da godiya inda rakhai lokacin wadata in wadata ta zo ba alfahari suka yi ba in banci duk garin gawa adda kaza in bandawa ba su alfahari ai kokarin ka ne in sana'a ce tun ga ai ka wani ka sana'a har yanzu kuɗin ba su tsaya ba to yan aikin gwamnati ne wani waɗanda ɗauke ka aiki suna nan in ilimi ne ba suna karanta sheka ba kuma suna na university da tsahin motoci yanzu ma sun sai su tun da babu kuɗi to ka gani ashe ba ilimi ke ba da abin ba godiya ta ta Allah don haka suna gode ma Allah lokacin wadata ba alfahari suke yi ba warrida da kuma yadda bi murril qada'i da hukunci mai ɗaci yadda da kaddara khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala yadda da kaddara ta alheri ta shari mai daɗi da mai ɗaci duka da wurin Allah ne ba na ba ka cewa ne kulla min shari duk wanda ya san inda shari yake ya san inda alheri yake to wanda ya san inda alheri yake kuma zai kawo maka ne shi to wanda duk bai iya kawo maka ne alheri bai iya kawo mu wani shari da alherin da sharin duk ga hannun Allah suke iyaka dai shi mutum Allah ya amfani da shi ko ya zan sababi alheri ko ya zan sababi shari ba za a ba kuka in ka kiɗi mutum da mota ya mutu wa kashe shi Allah amma har abada ba a bari koyi wanda ya ije shi da mota ya mutu ko da kai ko ba da kai baran nan sai ya mutu dole ya mutu amma da kai Allah ya sa ka zan sababbiya to shi ɗaya ne amma dai wa maqadirul umuri bi yadihi kaddarowa al'amura ga hannun Allah take da Allah bai kaddara kamar sai ya ije ka ka ije shi da mota ya miƙe saboda an ka ije mutum da mota ya miƙe ka gani ashe kenan dama ka Allah ya kaddaro to shi ne ya ce warrida da kuma yadda bin murril ƙada'i da hukunci mai ɗaci mur ɗaci hukunci mai ɗaci hukunci wanda bai yi mana daɗi ba kenan kuma muna yadda da shi cewa da wurin Allah ne haka Allah ya ƙaddaro ba su zuwa inda bokaye ba su tsahi ba su biya wata hanya mugunya a'a haka Allah ya ƙaddaro waya da una kuma su ahlus sunna wal jama'a suna kira ila makarimil akhlaq zuwa ga zababbin ɗabi'u gaskiya amana adalci, cika alkawari, kunya wa ma'ila zalika, makarimul akhlaq kenan. Inna ma bu'ithu li'utammima makarimul akhlaq. An aiko ne ne kawai don in cika makarimul akhlaq. Kenan kamar ya haɗu duk abin da annabawan da na gabace na karantar makarantu an aiko ne in ida cikawa. Don haka makarimul akhlaq. To shi yasa kaga musuluncin mu yanzu bai da wani tasiri. Saboda musulunci ne zindir babu makarimul akhlaq tare da shi. sallah ce ga ta nan zube ban ƙwarya amma babu amana babu gaskiya babu cika alkawari babu kunya baka jin kunya kana tare da mutum wasu makiya ne su ta kulla mai shari a hada da kai baka jin kunya ko ma ka ce kai za ka kulla mai ma kai za ka jawo makiya na kulla mai shari baka jin kunya akwai ban kunya a ce ka cuta ma ko an hada da kai an cuta ma wanda hake tare da shi ko babu kunya to kaga to shi yasa kaga musuluncin namu yanzu bai da wani tasiri mutum na wannan musulunta saboda ɗabi'unmu su sahabbai ba sai suma ba saboda ɗabi'unsu ɗabi'unsu da aka gani ka sa mutane suna musulunta to mu mi zai jawo in babu mu kore mutane ba mi zai jawo ne yau in kai hulɗa da kahiri ta talaga ka cuce bai kahiri na gara ka cuci musulmi da ka cuci kahiri don in ka cuci musulmi ya san wannan ɗabi'a ɗaya ta taka ya san ba musulunci ya saka ba amma in ka cuci kahiri abin da ya ka ɗauka addinin ko ya addinin ku kenan kamar in za ka zina gara ka yi zina da musulma da ka yi zina da kahira in ka yi zina da kahira ka ƙara nisanta ta ga addinin don ɗaukar ta ga addinin ku ya karanta shekon ina fata kun fahimta to yau kuma shi a very common a cuci kai ai kahiri na ai inyamuri na haka an cuta babu komi wa'adda aqida cutan mutane babu komi yahudu ma ma ma malana lil ummiyin sabilun bamu eh laysa alaina fil ummiyin sabilun bamu da wani tafarki na laifi ga ga ummi duk wanda ba su ba shine ummi ko sun cuci mutum babu laifi wannan aqida ce ta yahudu to yata ko musulmi na dauko to shine su ahli sunna suna kira ila makarimil akhlaq zuwa ga kyawawan dabi'u duk dabi'a wanda musulunci ya da ita ce kyawawa ka to ka zanna bisa hanya to in mutum ya buɗe gambuha to wa mahasinul a'mal da kuma kyawawan ayyuka waya a take duna yau ayyukan musulmi kakka so ganin su ko kare bai ci hmm? ko kare bai san ayyukan musulmi waya a taƙiduna kuma su ahli sunna suna ƙudurta ma'ana ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam ma'anar faɗar manzon Allah da ya ce a kammalul muminina imanan mafi kammalar muminne ga imani a hasanuhum khuluqan mafi kyawun su ga ɗabi'u in muminne sun ka taru wahi imani wahi kammalar imani adiba wahi ɗabi'u na ƙwarai ka gani don haka ɗabi'u a very important ga musulunci to Allah ya gyara mana ɗabi'unmu wayan dubu na kuma suna so daga nadabu nudeba an so wayan dubu na kuma su ahli sunna wal jama'a suna so ila an tasila zuwa ga kasadar da zumuntan man kada aka wanda ya yanke ma wanda ya bayyana magana an ka haɗu da shi kai assalamu alaikum ya kau da fuska gobe in kuma koma haɗu hako mai assalamu alaikum ka tashi ka ta yi gida nai ka sallama ya ƙetowa ka koma koma koma koma har ya gaji zai ya hito ya ce to ina bindiga da ka tawo da ita a takin ɗine ka zo ka yi don ni ka zuwa inda nake shi yasa tawo inda hake shi kenan ya kai ka wurin 'yan sanda to ina makamin da ka zo da shi ka yi a takin ɗine to wayan dubuna suna so ila an tasila zuwa ga ka sadar da zumuntar mankata aka wanda ya yanke ma wato udiya ka ba ka ba da kyauta man haramaka wanda ya hana ma ka taba neman wani abu ga rai ya hana ma to kai in kana da abin da yake so bashi kakka ma tsaya sai ya roƙa bashi don haka karantar sai ga yadda ake yi wata afuwa ka yafe amma zalamaka daga wanda ya zalunce ka ka gani mazdadallahu abdan bi afuwin illa izzan Allah bai ƙara ma bawa komi saboda yafewa a yi laifi ka yafe Allah bai ƙara ma komi sai ɗaukaka ko girma to wasu ɗauka yafewa kasawa ce ba kasawa ce ba ai manyan mutane ke yafewa yaya Allah ka cewa yace ga can To, farkon aya ya kwanta. Madalla, idfa billati hiya ahsanu fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hadhin azim idfa'a ka tunkuɗi cuta billati hiya ahsan da abin da yake mafi kyau in mutum ya ma ba daidai ba kai mai daidai eh faya zallazi bai naka wa bai nahu in kai yi haka ka saka da alheri ga wanda ya cuta ma sai ya zan wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya zai komo ka annahu waliyon kamar shi majibinci ne hamimin masoyi wa ma yulqa ba wanda ake hada da wannan ɗabi'a ta kyautata mu wanda ya muna nama illal ladina sabaru sai waɗanda sun kai hankuri wa ma yulqa ba waɗanda ake hada da irin wannan kyautata mu wanda ya muna nama illa zu hazzin azin sai mu abuci rabo mai girma sai masu rabo ka iya haka nan mutum ya cuta maka ya kyautata mai a gani to ina yake to shi ne wata wuɗi wata afuwa amman zalama kuma ka yi rangwame ga wanda ya zalunce ka wa ya muruna kuma su ahli sunna wal jama'a suna umarni bibir da walidain da kyautata mahaifa biyu bayan haƙƙin Allah ba haƙƙi mafi girma kamar haƙƙin uwaye sannan in ga hankali su uwaye ko da Allah bai ce a kyauta musu ba ai in kan lura da abin da sun kai ma ai wajibi ne hakika ai rama buki ne ba ma wani alheri na za ka yi ba ramu buki ne ka kai masu kun ba abin da ɗazewa uwaye ya cimma abin don duk abin da sun kai ma sannan rayuwarka suka bada ka dai girma ka zan mutum kai kuma duk abin da ka yi musu mutuwarsu haka abin da haka so dai su mutu ku rabu lahiya to da wanda ya ma yana neman rayuwarka da wanda ya ma yana neman mutuwa ka wai kyautatawa amma kuma ka rama abin da sun kai abu ya gagara yau mutum ya yi ganin girma aboki ne bisa ga ubanai balle uwa da an karamma to kaji na yake oh to mu tafi to ina yake eh to wasilatul arham kuma suna umarni da sada zumunta ‘yan uwanka na zumunta gefen uwa da gefen uba a zanka sada zumunta gare su wa husnul jiwar da kyakkyawan makwabtaka makwabcinka duk waɗannan ba suna da haƙƙi ba wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibil junubi wa ibn sabil wa ma malakat duk waɗannan Allah ya umarni a kyauta musu kyautata makwabtaka ka buɗe rediyo cikin dare makwabcinka ka hana mai shaket ko ko ka buɗe makwarara ta biyo ƙofar gidanai tunda ka shi ƙarfi ko ka duk dai abin da zai cutar da makwabci to baya halatta kyakkyawan makwabtaka ko ba ka na an katar da labarin ka ya yabe ka to wal ihsani da kuma kyautatawa ilileta ma zuwa ga marayu yara ƙanana waɗanda ubansu ya mutu to a zanka bincika su a zama gata a musu gata wala masakin da talakawa wabni sabili da matahiyi matahi guzurinsa ya ƙare sai dai yanzu abin ya koma fi nayan. wani rifki bil mamluki to duk dai wanda an ka tabbatar da gaskiya yake yi matafiyi ne baya da a taimaka mai wani rifki da kuma sauƙaƙawa bil mamluki ga bawa wanda an ka mallaka in kana da bawa to don Allah kan ka ɗaukai bawa mutum ne irin ka hikima Allah ce ta sanya shi zan ƙarƙashin kulawarka a sa shi aiki wanda yaka iyawa a bashi lokacin hutu a mutunta shi a bashi abinci da sauran abubuwa sauƙaƙawa ga bawa kenan wayan hauna kuma su ahli sunna wal jama'a suna hani an alfakar daga alfakari in ba ni ba wa'ad da kaza alfahari Allah ga abin da Allah ya ma wal khuyala da taqama wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriq al arda wa lan tablugha al jibala tula babu taqama wai kai babban mallami ne ko ko prof ko ko ko ko arolla baka iya prof din banza ka iya arolla baka na prof din wa ana prof yana yana wani ƙunzugu haka wai shi prof na prof ɗin ma da takama walbagai da zalunci inna Allah wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagai ya idhukum la'allakum tadhakkaru wal istidalati da kuma neman ɗaukaka isti'la'i shine istidala neman ɗaukaka alal khalqi akan halittu ka nuna kai kahi su shine istidala neman ɗaukaka alal halki akan halittu bi haƙƙin daɗa kayi da gaskiya au bi gaira haƙƙin ko ba tare da haƙƙi ba yanzu sarki gaskiya ne shi asaman talaka ko ba gaskiya ba ne to ko Allah ya baka sarauta talaka wannan kakka nuna musu ah to ana sarki babu talaka ai talaka su an mutuncinka to ka gani ashe su mutunta ka matsayinka na sarkin su kai ko ka mutunta su matsayin su na talakawanka don in ba da su kace sarki yake ka zan sarkin mahaukata eh kenan duk abin da Allah ya baka to kakka nuna wa mutane ɗaukaka ka ɗauka ɗaya kake daga cikinsu hikima ce ta Allah wa ya muruna bi ma'alil akhlaq su ahlis sunna wal jama'a suna umarni da madaukakan halaye madaukakan halaye su ne kyawawan halaye wayan hauna suna hani an safsafe har daga kaskantattun halaye ƙarya rashin kunya cin amana rashin alkawari gashi nan dai ha'inci duk dai kaskantattun halaye wa kullu ma yaquluna duk abinda ahli sunna wal jama'a ke faɗi nai wa yaf'alunahu suke aikata shi min hadha daga waɗannan abubuwan da mun kalli safa wa gairi da wannan sa waɗanda babu mu kawo ba fa inna ma hum fihi su ahli sunna gare shi muttabi'una lil kitabi was sunna masu bayani ga qur'ani da sunna duk abin da za su aikata ba su aikata komai sai abin da sun ka samu cikin Qur'ani da Sunna duk abin da za su haɗi ba su haɗin komai sai abin da ya tabbata cikin Qur'ani da Sunna kenan shi an madubiyan su shi a kundin littafin shi a kundin dokokinsu ƙur'ani da sunna wa tuhum hanyar su ɗariƙa su hiya dinul islami ba tijjaniya ko ƙadiriya ko na kashe bandiya ko wata ɗariƙa can ta banza ba ɗariƙa su ita ce addinin musulunci me ɗariƙa ka ce musulunci allazi ba asallahu bihi muhammadan musuluncin nan da Allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi duk wata hanya wadda ba ita ba bata ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin anna wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin hmm? a'a ba ita ba wala tattabi'us subula me farko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan musuluncin ga shi ab tafarki da ta ku bi shi wala tattabi usbul ka ku bi yan hanyoyi waɗanda aka liƙa da shi qadiriya tijaniya na kashe bandiya wace wace iri wace iri ka ku bi su lakin sai dai lamma akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya bada labari anna ummata wucewa al'ummarsa sataftariqu da sannu za su rarraba ala 73 firqa akan bangare 73 yace Yahudu sun rabu bangare 71, Nasara sun rabu 72, da sannu al'umma ta za su rabu bangare 73, kullu hafin nar dukkan suna cikin wuta illa wahida sai guda, wacce ce wahiyar jama'a, ita ce jama'a. To, kaga kenan sai ka yi anniya kakka zan cikin 72 can da annabi ce suna cikin wuta, ka zanna cikin jama'a. Wacce ce jama'a? wa fi hadithin anu cikin wani hadisi da gare shi annabi annahu qala ya ce su wane ne jama'a yace hum su ne man kana duk wanda ya kasance ala mithli akan kwatancin ma ana alaihi abinda nake akai ne al yawma yau wa ashabi da ni da sahabbaina don haka abinda duk zaka faɗi ko zaka aikata ko zaka kudurta ka kwatanta shi tsakaninka da Allah manzon Allah ya faɗe shi sahabban manzon Allah sun faɗe shi tsakaninka da Allah manzon Allah ya aikata shi sahabbai sun yi in ba su yi ba to ka kama kanka muna tare to saral mutamassikuna bil islam al mahdi al mutamassikuna waɗanda an masu riko bil islam al mahdi da musulunci tsantsa al khalis tatacce an shobi daga garwaye garwaye wanda ba a garwaya shi da wasu abubuwa na bid'o'i ba sara sun kasance hum ahlus sunna wal jama'a sune ahlus sunna wal jama'a shi yasa dole ka kazan cikin ahli sunna wal jama'a kakka yadda ka hita da cikin su su ku ahli sunna ba zancin baki bane aiki ne wa fihim cikin su as-siddiqun an ka samu siddiqun wa shuhada da shuhada wa salihuna da salihuna wa minhum kuma daga cikin su a alamul huda an ka samu manyan manyan mutane na shari'a a alam jami'an alam alam shine babban dutse wanda zai zama kamar alama daga cikinsu su ahli sunna an ka samu a alamul huda manyan mutane na shari'a wa masabihu duja da kuma fitillu masu gushe masu gushe duhwai duja jam'i ne na na na na na dajila dajila duhu bi ma'ana zulma masabihu hitillun adduja duhwai hitillu masu gusar da duhwai cikinsu an zama fitilu masu gusar da dufai. Ulul manaƙibi, ma'abuta darajoji alma'asura waɗanda an ka ruwaito, wal fada'ili da kuma falaloli almaskura wadda an ka ambata, wa fihimul abdal, cikinsu kuma an ka samu abdal manyan mutane. Su wane ne abdal? Fa'ula'ika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin. Waɗannan masu waɗannan siffofin ibadun rahman su ne waɗanda Allah ke canza miyagun ayyukansu da su koma na ƙwarai to na an ka samu abdal wasu kuma sun ce ana kiran su abdal la'annahum yubaddiluna sayyi'atil lati ya'maluna hannasu bil hasanati saboda suna canza miyagun ayyukan da mutane ke aikata da kyawawa sai an ka samu su abdal an dai kawo maganganu wajen guda biyar dalilin kiransu abdal ma'ana abdal dai mutanen kirki cikinsu an kaza mutanen kirki wa fihim kuma cikinsu su ahli sunna a'immatud din an kaza mu jagororin addini su maliki su shafi'i su abu hanifa su ahmad bin hanbal sufyan ath-thauri wa ma ila zalika duk ahli sunna ne waɗannan ba dan tijjaniya ba dan qadiriyya ba dan qadiriyya ba murji'a ba ba ba dan shi'a duk ahli sunna ne alladhina ajma'a al-muslimuna waɗannan a'immatul huda a'immatud din nan da musulmi sun kai ijma'i Allah hidayatihim akan shirya su cewa shiryayyu ne wadda rayatihim da kuma ilimin su masu ilimi ne ba mai shakka game da ilimin Imam Malik ko Shafi'i ko Abu Hanifa ko Maliki ko Hanbali wahum da'ifatul mansura kuma su ahlus sunna wal jama'a su ne bangaren nan da Allah zai taimako waɗanda za a taimako alladhina qala fihim annabiyyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace game da su yace la tazalu da'ifatun min ummati wani bangare na al'ummata ba za su gushe ba alal haqqi suna akan gaskiya mansura suna abin taimaka ma Allah shi taimaka muna la yadurruhum man khala wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba wala man khadala haka wanda ya tabar da su ba zai cutar da su ba hatta ta kuma sa'a har alkiyama ta tsaya nas'alullaha muna roƙon Allah an yaji Allah na minhum ya sanya mu cikin su wa Allah ya ziga qulubana kuma Allah kada ya karkatar da zukatanmu ba da idza hadana bayan ya shiryar da mu wa an ya habalana kuma ya bamu kyautar rahmatan rahama mai girma min ladunhu ta da wuri nai innahu lalle Allah huwal wahhabu shine mai kyauta wallahu a'lam iyaka abin da na sani a nan ilimi na haƙiƙani yana ga Allah wa sallallahu ala muhammadin Allah ya daɗa tsira ga annabi muhammadu wa alihi da danginsa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci tasliman kafiran aminci mai yawa Allah shi rahama ga ibnu taymiya Allah ya saka mishi da gidan aljanna ya gafarta mai kurakurai ne ya karba mai ayyuka ne na alkhairi masu diya ta ƙare to Allah ya sa ana daddaka ba karatun zuku an kai ba to to dada inda bai da sharhi guji bi sai ya samu na Muhammad ibn Salih al-Uthaymin irin wanga kaga sai mu bi mu ji shi ko fashin bakin da yayi mm to madalla Allah ya sa mu na albarka ga abin da mu makaranta ya tabbatar da mu akan aqida ta ahli sunna wal jama'a to madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk